أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah da da mu cikin wannan masallacin da muke ci gaba da karatu cikin littafi na risala muna fata abin da za mu karanta Allah ya ba mu lada a kai Allah ya hore mana yin aiki da shi daidai gwargwado za mu tashi kan sabon babi kon babu sifatul wudu'i wa masnunihi wa mafrubihi wa zikrul istinja'i wal istijmari wannan babi zai mana magana yanda siffa yanda ake yin alola da ambatan sunnonin wannan alola ɗin da farillanta da kuma ambatan yaya ake yin tsarki na ruwa shine al-istinja wal istijmaru da kuma tsarki na hoge na malam yace walaysa al-istinja'u mimma yajibu an yusala bihi al na farko dai ka sani bai kasance al-istinja'u tsarki tsarki bai kasance mimma ya jibu wanda yake zamowa wajibi an yi salabi lodo a sadar da alola da shi ba. Mun gane ko? Shi tsarki ibadan shi ne na kashin kansa. Yawa, saboda haka ba a tilasta cewa duk wanda ya zo yin alola sai ya je ya yi tsarki ba. A lokacin da tsarki ya kama ka je ka yi tsarkinka a lokacin, lokacin da alola ya kama ka je ka yi alolanka a lokacin. ba wai wajibi ba ne sai an haɗa su. La fi sunani baya ma cikin sunonin alola ɗin, wala fi fara'ibihi baya cikin farillan alola, wa min babu wannan yana daga cikin babin nan ne na ijabi zawalin najasatu wajabcin gusar da najasa, wannan shi babi ne mai zaman kansa. aw bil istijmar ko kuma a yi tsarki na dutse li Allah ya sila a wannan babin gusar da najasa ne li Allah ya salli biha fi jasadi domin kada shi mai yin sallah ya yi sallah da najasa a jikinsa wa yujzi'u to shi wannan tsarkin ya halatta ma fi'ilhu ka aikata shi bi gairi niyyatin ba tare da sai kayi niyya ba kin ya je tsarki yana neman ina ne niyyan tsarki mun gane ko to za ka iya ma'aikata shi ba tare da wani sai ka yi wani niyya ba kamar sauran sauran ayyuka ne kawai mun gane ko ba tare da sai ka yi ba tare da sai ka yi niyya ba shine cewa yi zufi lahu bi gairi niyyatin na'am malam yace haka zalika hakan nan ma gasul sobi wanke tufa tufan najasa tufan da yake da najasa a jiki kage shi ma ai ba sai kayi wani niyya za ka je ka ce za ka wanke najasa ya shafi tufa za ka wanke ka ce to bari na yi niyyan wanke wannan tufa din ba a'a za ka wanke shi ne kawai kai tsaye wasu fatil istinja to yanda ake yin wannan tsarki din fa shine an yabda a mai tsarkin ya soma ba da gasul yadihi bayan ya wanke hannunsa in ya je zai yi tsarkin sai ya soma wanke wannan hannu na hagun da zai yi tsarki da shi shine yadda a zai soma ba da gasli yadihi bayan wanke hannunsa fa ya gasilu makharajan bauli sai su mu wanke mafita fitsari sun mai yamsa kuma fil makhariji min al'aza sannan in ya wanke wato mafitan fitsarinsa sai ya shafe abin da ya fita na daga ƙazanta wato ta wajen ga'idinsa mun gane ko ya gama da gaban shi zai wanke bayan shi to kafin ya kai hannunsa nan sai ya sai ya goge shi bi madarin da hoge au gairihi ko wani wannan kamar yadda ake amfani da su a wannan toilet paper da sauransu au biyadi kuma da hannunsa sun mai hukku habil arbi sai ya goge wannan hannun a ƙasa kaga ya ya tsaftace hannunsa kuma wa ya gasilu ha sai ya dawo ya wanke mafita ga'idin wannan shine siffan yadda ake yin tsarki sun mai sanji bil ma'i sai yi tsarkin nan da ruwa wai wasil yana sadar da sabbahu zuba wannan ruwan da kuma wankewa din wa yastarhiya kalilan ana son mai yin tsarkin idan ya je yin tsarkin yastarhiya ya sake jijiyoyin duburan shi kalilan kaɗan kada ya takura ta ya sake kaɗan yana zuba ruwa yana wankewa shine nan yace wa yijidul arqa yana yana maimaita goge wa biyadihi da hannunsa hatta ya tanazzafa har sai ya samu tsarkaka akan wannan walaisa alaihi bai zamo akan shi ba gaslu wanke ma baɗana abinda ya yi zurfi minal makarajin daga cikin mafitan nan guda biyu ce sai ya sa ya tsan shi ya wanko a wannan baya kan shi abinda yake na zahirin shi ne zai wanke to wannan shi ma an gama da shi wannan kuma shine siffar yadda ake yin tsarki a addinance a musulunci wannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da ya bambanta musulmi da wanda ba musulmi ba musulmi kaga shi ga baki ɗayan shi mai tsafta ne cikin addininsa akwai tsafta mun gane ko ya sa lokacin da aka zo da ciwon corona wai a dinga wanke hannu a yawaita wanke hannu ta mu muna wanke hannu kullum kullum yawa alola ma sai ka wanke hannu menene sai ka duka an za a yi ta lissafa ma tsarkin ma yanzu gashi ana so sai ka wanke hannu kafin ka so mai yin tsarki din kuma wato kaga wanke hannun nan shine mataki na farko na rabuwa da cututtuka da dama saboda shi hannu yana da alaka na kudda kudda baki mun gane ko duk inda hannu yake to yana da alaka na kudda kud da baki yawa ba da fuska da baki daya wani abu kai nan zaka shafa fuskanka yawa to hannunka abin da ya ebo nan zaka shaka nan zai shiga bakinka to sai aka sanya mana wannan ibada ta wanke hannun a koyaushe wajen sau biyar ko fiye ma da sau biyar a rana sai ka ga mutum yana wanke hannunsa to inda za a wanke hannu ana rabuwa da mafi yawan cututtuka da ake iban su wato ta dalilin abin nan saduwar hannu da baki ko da hanci na na eh na eh sai sarki sarkinsa ya yi alwalarsa kuma tana nan dama abin da ake gudu a tsarki shi kamar yadda muka faɗa a ibada ce mai zaman kanta yawwa sai dai ka sani ba a yin sallah sai da ita to yau sai mutum ya yi alola ba ya yi alola sai tuna to ai bai yi tsarki ba to ya zai yi mun gane kuma ka in ka je garin yin tsarki abinda zai karya maka wannan alola da kai shine hannunka ya taɓa wato al'auranka to an samu abin da za a sha makance wannan sai ka je ka yi tsarki ka dawo ka ci gaba da sallanka yana nan in ka duba shi ya zo cikin cikin littattafai yana nan ma cikin samar dani wannan magana din shi ne malam ya ce wala yastanji wala yastanja min rihin ba a yin tsarki saboda mutum ya yi rihi wannan babu tsarki a ciki kai dai in dai kana da alula ne alula ta karye amma ba za ka ce to yanzu bari na je na yi tsarki ba da sai mutum ya yi rihi yana da alula sai a ce je kurkura baki menene ina aka samu wannan wallahu alam wa manista jimara to duk wanda zai yi tsarki tsarki da goge kuma to shine shi ce wa manista jimara bi salasati ahjarin yakhrij akhiruhunna naqiyan ajza'ahu duk wanda zai yi tsarki da hoge, to idan ya yi da duwatsu guda uku, sai ya fitar da ahiruhunna na ƙarshensu ya fita na ƙiyan tas ba komai a jikinsa, a za'ahu wannan ya isa mishi. Ashe kaga idan na ukun ya fito shi ma da sauran bawalin ko ga'iɗin a jiki, to guda ukun su ma ba su ishe ka ba. Za ka yi ta yi ko da guda goma ne. saboda sai kaga na ƙarshen ya fito babu komai a jikinsa ya fito na ƙiyar to shi ne tsarki ya tabbata a wannan waje ɗin amma ya fito da sauran danshi ko da sauran abu da sauran magana a wannan waje ɗin amma wal ma'u kai dai da ruwa athar shine yafi wa atyab shine yafi dadi wa habbi shine yafi soyuwa inda ilal ulama zuwa ga zuwa ga malama mun gane ko kamar can mai muktasar yace ka jam'i ma kamar ka hada ga ga na hogen ga kuma ruwan yawa baya ka goge sannan sai ka zo ka wanke haka mai muktasar yace to man lam yakhrij minhu bawlin wanda fitsari bai fito mishi ba wala ga'idin hakan nan kuma bai yi ga'idi ba, wato ba a sai shiga yin alola da hadasin saboda hadasi, imana saboda karyewar alola, ta hanyar bacci shine nan malam ya ce da hadasin au naumin ko kuma saboda bacci, au da da zalika ko kuma ma wani wannan, wanda mimma yujibul wudu wanda yake wajabta yin alola. Ka san ba dole ne sai fitsari ko ga'idi ko rihi yake sa a yi alola ba. Mun gane bacci asbab bacci yana sa a yi alola tana karewa dole sai ka sake suma mutum ya suma igma to shi ma alola ta karye sai ka sake hakan nan a sukur maye alola ta karye sai ka sake hakan nan ma ridda alola ta karye sai ka sake kaga wayannan duk ba abin da yake da alaka da ko kayi rihi ko gaidi ko bawali ba to duk wanda yayi wannan shine yace anomin mimma yajibul wudu to fala budda babu makawa min gasle dai sai ya wanke hannayen shi qabla dukuli ima gabani ya shigar da su fil inayi a cikin ƙwaryar alula yawa sai ka wanke dai hannun nan dai na farko sai ka yi shi wa min sunnati yana daga cikin sunnonin alula gasul yadain wanke hannaye qabla dukuli ima fil inayi gabanin ka shigar da su a cikin ƙwaryar alula zaka wanke wannan sau uku ka wanke wannan sau uku wal mabammadati daga nan sai mutum ya cira su zuwa kurkuren baki wal istinshaku sai kuma zuwa shaƙa ruwa a hanci bayan ka gama kurkuren baki ka shaƙa ruwa wal istinsari sai kuma face wannan ruwa din in ka shaƙa sai ka face ba wai ka zuba ruwa a hanci ya zubo ba shaƙa an ce shaƙa shine ka ja da numfashinka sannan ka fitar da shi wato kamar yadda kake cire majina to shi ne abin da ake nema a wannan waje ɗin hakan nan ma kurkura baki ba kai ka sa ruwa baki ka haka ya zube ba in ka sa wa majjuhu sai ka kurkura shi sai ka kurkura shi ne ka kurkura baki kaga duk wannan wato bangare na nazafa kenan wa masul uzunaini sai shafan kunnuwa sunnatul wannan sunna ne to wa baqihi duk sauran abin da ba a lissafa a nan ba faribatun farilla ne ka ba mu lissafa wanke fuska ba ba mu lissafa shafan kai ba ba mu lissafa wanke kafafuwa ba yawa amma duk sauran ayyukan an lissafa su to wayannan dukkanin su sunnoni ne wayancan ko baki sauran wanda ba lissafa ba faridatul farilla ne to menene ma tukunna bambancin farilla da sunna da mustahabi shi farilla shine abin da baya yiwa sai da shi mun gane ko kamar sauran da ba lissafa din nan ba in babu ɗaya daga ciki to babu alolan ne gaba ɗaya mutum ya yi sallah bai wanke hannu zuwa gwiwa hannu ba babu batun sallah a bai wanke fuska ba babu batu bai shafi kai ba babu bai wanke kafa ba babu shine in an ce maka wannan abu farilla ne a cikin ibada to shine wanda wannan ibada ba ta tabbatuwa sai da shi sunna kuma shine shi abin da ake nufi da sunna ibada shine ibada ba ta ingantuwa sai da wannan sunna din ingantuwa wancan ba ibada ne ba ta yiwa sai da shi wannan kuma ibada ne ba ta ingantuwa sai da shi sannan shi kuma musahabi ibada baya cika sai da shi bambancin su kenan farilla ibada ne kacokan ɗinta bata yi ba sunna kuma in ka bata to baka inganta ba misali in ka bata in ka bata baka cika ba so kaga farilla ya fi sunna sunna ya fi mustahabbi to shine malam yace wa baqi faribatun faman qama ila wudu'in duk wanda ya tashi zai yi alola min nomin ta dalilin yayi bacci au garihi ko waninsa faqad qala babul ulama ishashin malama sun ce yabda zai soma fa yusammi Allah sai ya ambaci sunan Allah ya ce bismillahi kafin ya soma wannan alula din walam yarahu ba'dhum amma shashin malamai ba su ga cewa bismillahi nan fa min al'amr bil ma'rufi wato wani al'amari ne wanda yake mai girma har haka ba mun gane ko a mazhaba imam malik cewa bismillah lokacin alola ya kasu kashi uku akwai malaman da suka ce a dole sai ka ce kamar su ibn habib akwai malaman da suka ce a ya halatta ka ce mun gane ko saboda wani aiki ne da za ka yi na ibada ana son ko mutum ya dinga mu'amala da bismillah mun gane ko a koma menene bismillah ka soma farawa da sunan Allah akwai wasu wanda suka ce a wannan makaruhi ne mun gane duk dai yana dai nuna maka cewa baya daga cikin batun farilla ko kuma ma sunna yawa in kai babu laifi amma wa kaunin ina'i sai kuma kasancewan ƙwaryan alola ɗin ala yaminihi a ɓangaren damansa amkanu lahu fi tanawulihi wanda wannan shi zai fi dacewa ko kuma zai fi sauki gare shi fi tanawulihi wajen juya wannan abin alola ɗin mun gane ko wa yabda sai ya soma fa ya gasul yadaihi sai ya wanke hannayen shi kabla ya dukuluhuma gabanin ya kuma kuma da bayan a ci gaba ne eh kabla ya dukuluhuma gabanin ya shigar da su fil ina'i a cikin ƙwaryan alula salatan sau uku fa in kana kadbala idan ya kasance da yayi fitsari au daga wada ko kuma yayi gaibi to ga sala zalika minhu ya wanke wannan hannun gabaki daya summa tawabba sai alwala summa yadkhulu yadahu fil ina sai ya kafin ya sai ya shigar da hannun nasa a cikin ƙwaryar alwala yana mai ibowa mun gane ko fa ya'khudhu al-ma'a zai riki wannan ruwa fa yab fa yumadammibu fahu salatan sai ya kurkura bakinsa sau uku min gurfatin wahid min garfatin wahidin daga kamfatan ruwa guda daya in sha'a in ya so aw salasa garafatin ko kuma yayi ya kamfaci ruwa sau uku domin wanke baki sau uku mun gane ko yawa wa in istaka idan ya riga yayi aswaki bi azbuhi da hannunsa to fa hasan wannan wannan ma abu ne mai kyau sun mai san shiku sai ya shaƙi ruwa bi anfihi da hancinsa zai shaƙi ruwan ba wai zai zuba ruwan a hanci ba zai shaƙa zai shaƙi ruwan da hancinsa wa yansan sirhu yana mai face shi salasan shi ma sau uku ya ja'al yadahu yana sanya hannunsa ala anfihi akan hancinsa ka imtikhaihi kaman face majinan da yake yi haka zai face wannan ruwa din to wa yajzi'u ba an ce sau uku ba sai mala yace wa yajzi'u ya isa shi ne wannan alula fa da aqallu min salasin yayi da abin da bai kai uku ba fi madmalatil wal istinshaq wajen kurkura baki da shakar ruwa din mun gane ko yawa ba ya yi bi ba fa wajen kamfatar ruwan. Yawwa ya kamfaci ruwan ba an ce sau uku uku ba, to ya, halatta gare shi ma ya yi da ƙasa da kamfata uku. Yawwa kamar ya yi guda ɗaya sai ya shaƙa ya kurkura baki da kamfata ɗaya. Yanzu ya kamfaci na biyu ya shaƙa ruwa sau uku nan da shi. Mun gane ko? Kaga sau biyu kenan a kurkuran baki, sau ɗaya kurkuran baki sau ɗaya shaƙa ruwa. Ko kuma ma ya yi da kamfata ɗaya sai ya shaƙi ruwan sau uku kuma ya kurkura baki sau uku ya shaƙi ruwa sau uku. Sittin min wahidin kenan. Mun gane ko? Amma in ka je muktasar ya ce ya ce ka yi sau shidan kowane kamfata ruwa baki sau uku wannan sau uku ya ce ablal shi ne ya fi. Na, malam ya ce, وله جمع ذلك في غرفة في غرفة واحد أما والنهاية يا سامو يي wannan a kamfata guda daya yayi duka guda shida din amma wanne hayat ya kai matuƙa wato ya kai shida sau shida nan a hasan shine yafi to wannan ya gama da wancan kenan suma ya kuzul ma'a sai ya sake ɗiban ruwa in sha in ya so biya daihi da hannayensa jami'an gaba ɗaya guda biyu wa in sha in ya so kuma biya da ilimna da hannunsa na dama fayaj'aluhu fi yadayhi jami'an in ya ɗebi ruwan gaba ɗaya ya zuba a hannunsa to su mai yanqulu sai ya cirati da wannan hannun ila wajihi wajen fuskan shi fayafribuhu alai zai zuba ruwa akan fuskan gasulan yana mai hadawa da wankewa bi yadayhi da hannunsa min a'ala jabhatihi daga saman goshinsa zai soma wa hadduhu iyakansa ko manabiti sha'ari wato mafita gashi shine ce al-mu'tada a wani littafi wato mafita gashi na al'ada mun gane ko manabitu sha'ar ra'asihi ila ɗarfi zakanai har zuwa nan kan wato zakan haɓan shi wa daura wajihi wa daura wajihi kullu sannan kuma da daurin fuskan shi baki daya daga kunna zuwa kunne eh shine yake faɗa yace min haddil azamaili yatihi daga wajen wato wannan abin nan kashin kashin kashin da ya taso wanda ya tafi har zuwa har zuwa geminsa ila su da gayya har zuwa wato tun daga wannan waje din yana faɗa mana faɗin kenan da tsayin tun daga mafita gashi zuwa haɓa faɗin kuma tun daga wannan gefe na yawan muƙamuƙi shi ne su da gaihi zuwa muƙamuƙinsa. Wayamar dai yana mai cuɗa hannunsa alama gara zuwa ga abin da ya ɓuya min zahiri jabhatihi daga mabayyanin leɓen nan nashi. Domin za ka yi alola leɓen ka bai samu ruwa ba. to in ya zo yana mai bibiya ya wanke ya wanke amma ba ka ba kai ya ruwa kai ya haka to insha Allah akwai lamba to amma za ka bi min zahiri jabhatihi mabayyanin leban nan nashi ka tabbatar ruwan ya ya taba wannan waje ka wanke shi eh min zahiri wa mata ta min zahiri ajfanihi wa asarira jabhati na tattare tattare na goshinsa akwai wanda ta wajen sana'arsu za ka ga goshinsu ya tattare nan ya tattare to an zo wankewa ana bibiyar ruwa a wannan in baka ba in ka wanke shi haka kawai sama to wannan cikin bai samu ruwa ba to ana bibiyar asarirar jabha wa mata tamarini haka nan da abin da yake karkashin zozan hancin shi nan shi ma in ka zo kana wankewa kana bibiya hannun amma in baka ba in ka wanke haka to shikenan nan zozan hanci ya rufe wannan sai ka ga an bar lam'a a wannan waje ɗin. Min zahira an fihi, ya gusul wajahu ka zalika to zai wanke fuskan shi kama haka salasan sau uku, yan ma ilaihi yana mai ciratuwar ruwa zuwa gare shi wa yuharriku lihiyatahu yana mai mummotsa gemunsa fi gasli wajihi wajen wanke fuskan shi. Bika faihi wato da tafukansa, yadda hula halma'u domin ruwa ya shiga ciki. mun gane ko lidab ishari lima yulaqihi min alma'i to shikenan ina ganin sai mu tashi daga nan wai harriku liyatahu za mu kwana a nan abinda muka karanta muka dace Allah ya bamu lada a kai Allah kuma ya yassare mana aiki da abinda muka fahimta daga ciki inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana mawallafin wannan littafi Allah ya gafarta masa Allah ya yi masa rahama Allah mu ta zo Allah ya samu cika da imani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.